taɓa samun ma'amaka ko saboda haka mu azumin da muka ɗauka a nan a najeriya sannan ya cika talatin mu a goma su kuma a saudiya sannan za su cika talatin in mun bi su mun da ɗaya ina ganin har da kai ko a gani sai muka bari azumi amma ba mu ci ba ba mu sha ba muka kama baki mafi yawan mu ma muka yi zama mu a masauki sai ne mu baro ba muka su ta haka ya kamata ya yi amma dai wallahu alam
wanda kuma ya shigo garin su sai zamto su kuma hakan akasin haka ne za su kuma kamar ya yi azumi 28 haka su kuma sai su kuma za su za gobe sallah shi ya kamata ya tashi da azumi 29 shi kuma sai zamto su kuma gobe sallah idi eh zai kama bakin ne shi ma ya azumin sa kenan eh a ai ba azumi ran idi ba zai ci ba zai sha ba gaskiya kuma zai kama baki in ma ya ci ko zai ramu shi uzuri ne ramuwa zai yi ya cika sa idan ko su 29 za su kai rannan su gama shi kuma yana ganin na to da 28 ko kuma yana ganin ya to da 29 sai ya cika tare da su su yi 30 idan kuma 28 zai su kuma ranar gobe za su ci Allah za su cika 29 sai ya bi su su cika 29 amma inda ya tawaya akan 29 ya tawaya akan 30 to ba zai azumi ba zai kama baki sai kuma bayan sallah ya rama saboda kaga a wannan rana ya samu kansa cikin wani yanayin da ya samu waɗanda suke cikin walimar Allah ba azumi ranar idi sai da shi tawawa'i kuma da azumin daga inda ya taho kuma ya zo ya samu garin su kuma gashi suna sallah kaga wannan zai cika azumin amma a ce ya sauka gari za a yi sallah kuma gobe ya dau azumi gaskiya wannan bai kamata ba man asman sama yawmal idi faqad ashabul qasim bayan ya zama lura gare shi kama bakinsa ko kuma ya sha ruwa tare da su saboda uzuri ne zai ramuwa ba tare da kafara ba wannan shi ne abin da ya fi dacewa amma dai wallahu alam
shi kuma wannan wai kwanciya ya manta da wankan janaba kuma har fujir da ke so lokacin sauri sai ya tashi ya wankan janaba azumin sananan kwana da janaba ba ya bata azumi sai dai bai dai kamata ba dama zama da janaba ko ba azumi ai bai kamata ba mutum ya kwanta in dai ya zama lalle baccin zai yi kuma ga janaba to ya tashi wannan alwalar da za ta halatta masa baccin wannan alwala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ya kuma umarni mai janaba in zai bacci ya yi mun karanta buhari ko to sai dai iya wannan ko da azumi ne ko ba azumi ne inda janaba mutum bacci zai to ya alwala amma ya tashi ya yi wanka musamman azumi lokacin ibada ya ci gaba da ibada shi ne abin da ya fi
حرف الماء الله أعلم عرف باشي ويجي
فإن منيها الحشم سلاه وجه وجهه سوال الرماء تأثروا أو ناظروا فهدموه يردد ربي مصار الثبات وإني به أرجو الهدى وأجده بدون رجال أو بدون سلاح يخافون به كل يوم ودافعه وعقل نفاق لا يمكن ابتلاعي إذا ما أولاد رؤية فهلاكوه بدون إشكال أو بدون إجرام يمنون جماعة العرش لهم وقبلهم ولله كفاني كفاني ما لبثت ولا عام فقال السلام أديم كفاني فإن فلاح العالمين بقبض قد الظالم وكل فلاح به قد ألن أرفع المصيدة بعدما أخذ الموضوع تقوم الجنان به برعوا في العلم بعد جحالته وناموا أيضا حجوب الأجبان وقد كسروا كسرى ولما قيصرها بدون حقوق في نعم الرمان تراهم وأصحاب البلاد تقالهم من الجن والأولاد بين البلاد فلم يكتبهم مثل روح محمد في قلوب ذكره وفي قوانين أذن قوانين كائن الموت قاتله بآية حكم في الأمن سبحانه عليه صلاة الله ثم سلامه برحمته بدون الله عليه صلاة الله ثم سلامه نبي الإمام الهاشمي جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه ورد المطهر في شعور نجاته عليه الصلاة لا يتم صلاته حيا وإنسان يقوم بالهلال عليه الصلاة لا يتم صلاته وأعلم وأصحاب وعلى الفلاح حرف الفاء أرقم فا
فإن مديح الحاشمي سراجا shawarci hakika ya bamba a shirin dangi annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine silahi makamaina
wajen shi shine rinduna na na yaƙi bihi arzu iwalar rimani da shi ne nake yaƙar wato masu manya-manyan dogayen nan na masu suka masu manya-manyan makamai sadaukai na makiya da yaban annabi nake yaƙar su in karkashe su ne nasara a kansu
mata akaruhu ko da yaushe suka yi taron sojojinsu suka yi haɗu suka haɗu auna zalu ko suka sauka suna masu nufin yaƙi na فخديمه يردد ردي في المساء na فخديمه adamin manzon Allah shi ne ni manzon Allah suka taru a kai na ko to za ka samu wannan alimin yuradi yuradi yana maimaita ambatan ubangiji na في المساء ina maimaita ambatan Allah ina ta kiran Allah ina ta salati ga manzon Allah a cikin yammaci na والصباح da kuma asbahi na da ƙarfatan Allah nake ta maimaitawa sai sai Allah ya da addu'a sai Allah ya bani nasara da ya bar manzon Allah kuma sai in danne su su kwana ba nasara ne ko ne nasara a kansu kaga an ba mu sirrin nasara kenan a to don kan mutum ya ce wata dabara ne ko wani zage-zage zai yi ko wani kwafa ko wani ramuwa ko wani shakiyanci zikirin Allah kawai da salatu ga manzo Allah shine maganin makiya shine maganin maganin mayu da mahasada ambatan annabi sabar da yamma hasbunallahu wa ni'mal wakil kada ta yanke daga bakin ka da safa da yamma da rana da daddare salatul fati bismillah in ya so duk mai nufin shari'i ya taho annabi kenan nishaɗi kama ka da kodewa da ita yi roman ga Allah addu'o'in shehu da na fa'o'in da suke ci su ta aiki ba ruwanka ka san kana da madafa dama annabi ya ce ba- bawa baya tozata matukar bai da mataimaki sai Allah Allah ya ce ina taimakon bawan da da- bai da kowa sai ni to bari ki addu'a
وإني shehu ya ce hakika ni in yas به أغزو الإله da annabi muhammadu ne nake yaƙar makiya
وأزيدهم kuma na halakar da su بدون رجال ba tare da dakaru ba o wani mutu ba na tara wasu mazaje ko mutane ko mayaƙa a'a
أو بدون سلاح ba kuma tare da makami ba na yaƙi da annabi muhammadu salati gare shi da yabansa da tsananin soyayyarsa da riko da sunoninsa da su ake yaƙi su ne makamai in ba su ka kama ba ba tun lama ke kama to shi ibrahim ya ce su ne makamai na da su ne kuma na ke yaƙaƙƙun makiya kuma kowa ya ga yadda ya yaƙe su kuma ya nasara na'am يخافون مني كل يوم kowane rana suna jin tsoro daga gare ni tsoro suke su gamu da ni abu abu abu gama ina da makamai na kafu na mini kulla yau ne مدافعا halin kasancewa ta ni ina abin mai tun kuɗewa ana tun kuɗe don na da dafayi ana tun kuɗewa gare ni halin kasancewa ta ni mu dafi a mai tun kuɗewa ne daga Allah mu dafayi na sharrori duka da bakan ciki da zalunci duka ne abin tun kuɗewa ne an tun kuɗe su daga bari na وعبدي دفاع الله tun kuɗe wannan ta ubangiji Allah ko da min dafa'i hasbi ya ishe ni Ilahi cikin wannan dafa'i na Allah makamai na suke na yaƙi
idza ma munazihu fiyatan idan ko na je nemo na yaƙi da Allah a ɓoye na ta
fa alaquhum biduni qitalin wanda su taso ba faɗa da malam ba tsaka dare idan nemo na yaƙi da Allah to halakan makiya da mahasada
biduni qitalin ya zo ya tabbata ba tare da yaƙi ba bal biduni jirahi ba tare da yin miki ko rauni ba ba wanda zan taba ba wanda zan tsikara ba ba wanda za a ji wa rauni amma mutum ya gama halaka dan na riga na yi munajati ga Allah Allahumma marrama na faru kuma kada na fakiru kuma na sabala na shaukata sharri fa khudhu wa la tuhilhu an gama kai dai ita da hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim shikenan hasbiyallahu al-hasib ganawa da Allah kenan ba hayaniya ba ba mai da martani ba da aiki tsaya a kama sunonin annaba a dogara da Allah ai munajati da Allah Allah ya san komai
liman mulka hadha al-ard ga wane ne mulkin wannan ƙasa wai yake ne yawmi a yau dina wa qablahu da gabanin yau dinnan wai ƙasar ta wace ce ne وللواحد القهار ga Allah mai makaɗaici wanda yake ɗaya can ne rinjaye منه نداني samun najahi na daga Allah yake kasar duka ta sace da abin da yake kai ba da nasara da samun najahi ga- da- da wargaje mahasada nawa duka daga Allah ne kuma shi ke da komai
كفاني ya ishe ni كفاني Allah dai ya ishe ni ما بقيت mutukar dai da wanzu فلا أرى فساد فسادا babu ina ganin barna صلاحا zama shi ne gyaruwa barna daban gyaruwar lamari daban to بل أديم كفاني yace kaga kuwa ina ne dawamar da kayayyaki na da zama kiya kullum ana dawamar mun da samun nasara kenan da tabbatar da salaha da kaucewa fasadi da kuma kau da shi
فإن فلاح العالمين shehu ya ce hakika rabautar talikai baki daya يقفي من يقفي من قد ازدى لمن والاه daga bikabri ko بقفوي da kafi ya tabbata da koyi ga man wannan da قد ازدى لمن والاه كل فلاح wanda dukkanin wato ainihin rabauta yake zuruwa ga wanda ya koyi da shi shine annabi muhammad samun nasara da samun riba na talikai baki daya ya tabbata da koyi da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da sababinsa ne yake zuro dukkanin baye-baye da rabauta ga halittar allah
به قد علت أرب البسيطة da manzo Allah ne hakika ƙasar nan wato ƙasa ta dandarya ta duniya ta ɗaukaka بعد ما Ar- a- أذلوا urbu ko?
مم.
ba urbu ba نعم urbul basida larabawa na doron ƙasa ta ɗaukaka bi da manzo Allah بعد ما أذلوا bayan an ƙasƙantar da su wazimu an zalunce su تحت كل جناح ƙarƙashin dukkanin wani fuffuke kowa da kowa ya zalunce su an danne su an kaskantar da su larabawan basila an zalunce su sun zama ba komai ba da mazala ya zo ya fito a cikin su sai suka zama sun samu ɗaukaka
به برعوا في العلم بعد جهالة da sababin annabi ne suka yi fice suka yi kaya cikin ilimi su larabawan bayan da can suna cikin jahilci ونالوا وأيد الخسر suka samu Kulla ba- rabahi.
bayan asara da suka yi sai kuma suka zo daga baya suka samu dukkanin ribobi da sauran malala saboda sun bi annabi dukkanin laraba da suka samu halaka suka samu taɓewa ba riba a rayuwarsu sai suka zama sun samu ɗaukaka kaskanci ya kauce zaluncin da ake musu babu shi sai suka zama maɗaukaka kuma suka samu ribobi masu yawa a rayuwa bayan da sun samu hasara
وقد كسروا كسرى hakika sun karya kuma katangan nan na kisra ودمر قيصرا kuma sai sauta dan mara جيوش- جيوشهم بالبيد yawwa jiyo shi umu wato rundunoninsu sun karya kasar kaisara sun kuma dammarar da wato kaisara bilbili da fararen masu أو بالرماه koko da ainihin masu suka
تراهم kana ganin su وأبطال البلاد تخالهم ishe sadaukan ba su sabon manzon Allah ke saboda sadaukantaka ya ce kana ganin waɗannan bayan Allah abokan manzo abdalul biladi sadaukan garuruwa ma ta tana yin zaton waɗannan من الجن suna daga cikin aljanu saboda himma والأملاك بين السلاح wayannan ba ko ko mala'iku ne ne ba tare da wai tukun makami ba ko بين السلاح tsakanin makamai in suka danno kai suka fara karo da kafirai suka fara zubar da sadaukai suka fara kwararar da jini suna buɗe garuruwa sadaukan garuruwan da suke dosa sabon annabi saboda himmarsu saboda sadaukantakarsu saboda imaninsu mutane rarrabuwa suke a kansu wasu su ce kai waɗannan ba mutane ba ne aljanu ne wasu ce kai aikin ya fi ƙarfin aljanu mala'iku ne ba komai ba ne idan na wannan nasara da wannan kwallini da wannan wato ainihin himma ce muhammadiyya da kuma shauki da biyayyar annabi muhammad da aka sabon annabi suke ba sa tsoro ba sa shakka sai taimakon addinin allah sai biyayya ga manzon allah isa suka zama abin tsoro wurin duk wani shaki na'am فلم يعثروهم
babu wani ruhi da ya zo a cikin ruhi jikan halitta مثل روح محمد misalin ruhi nan na annabi muhammadu shi ne haizar arwahi
بدوي ذكراه sammako na ga ambatansa ne guda biyu وفيه a رواه cikin ambatan ruhin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da yammaci na yake ina ambatansa safe ina ambatansa da yamma kuma ambatan guda biyu na zahiri da na baɗi na baƙa'i da sana'i hissan wa ma'ana aikin da nake kenan
أديه لقوافي ice ice warware mana ga kafiyoyi nawa شائب الفوج قاصد gashin na mai ainihin furfuran nan na wato ainihin kai kuma na mai nufi ga yabo na manza Allah بآيات حب في الأمين سحالي wannan furfura da kafiyoyi masu warwararwa da bayyanarwa ne da alamomi na soyayya ta cikin amintaccen Allah annabi Muhammadu
عليه صلاة الله zatin Allah ita bada da manza ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa براح بديع السكر ishe da sabon shan nan bayan nan na ainihin gigita
دون تناهي wato maye na- maye na gigita da sabon abin sha na manzo sallallahu alaihi wasallama na shauƙinsa ya tabbata gare ni ba ma ba tare da laifi ba ba shan abin da zai bugar da ni da shari'a ta hana nake nufi ba a'a maye na tabbatacce ne a yammaci na da sa- da safiya na kullum ina cikin maye da buguwa da shan abin da yake yi ta da ni na soyayyar manzo Allah shi kuma wannan abin da yake bugar da ni don babu laifi babu zunubi a cikinsa don ba wani Allah ya hana ba ne wannan gundarin shauƙin Allah da manzon Allah ne yake bugarwa ba wai shan wani abu ake ba
عليه صلاة الله to kaga idan wanda bai san me ake nufi ba bai san wannan bangaren ba bai san ba to ai ka ga ce kai an sha giya ba sha komai ba sai a kuma muhammadu lakin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan gaisuwarsa مجيء الإمام الهاشمي yaban ba shi man dangi shugaba annabi Muhammadu جناني shine fuka-fukai na da nake tashi nake zuwa inna duka na so na samun riba عليه صلاة الله lakin Allah ya tabbata ga manzo ثم Allah sannan سلامه gaisuwarsa وذكر المخفى sai ya ce ambatan abin bi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam في شؤون نجاني shine najayi samun biyan bukata ta cikin dukkanin sha'anoni na duk sha'anin da na shiga ciki nake yi to samun najayi da abin nema a cikin yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shi'un Mm.
istigraq jinsi a cikin dukkanin sha'anoni nawa najayi da cikin ambatan manzon Allah ne na'am عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه wannan gaisuwarsa محياه من سيف عيون ملاكي ishe maganan nan na ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama shine mutantakan nan guda biyu na ainihin idaniyan nan na najahi zahiri da batini ido na hakika da na shari'a ya kyau ya zama abun kallo da abun tabbatar da mutuntakarsa mai kyau to cin annabi muhammadu ne
عليه صلاة الله Lakin Allah ya tabbata da manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa وعليه da alaye da وأصحابه sahabbai وأهل da فلاحي kuma dukkanin ahalin rabauta su ne mu masoya manzo Allah.
حوضان ضعيف ظليل فاقد الحوض ذا وذا مقولا لذنب السماع وما رضا نحن تعمد حلته وذكره إليك تضرعنا لتحمل مواردا ببر وقوى إنها كل مسلم تجمعهم إلا لنحو وبعدا تولى تنام وحي كنا أحبتي وأهل النداء وأهل النداء ساروا إلينا المفاوضا أنا أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم جدر الزوائدا عليه صلاة الله ثم سلامه تقوي لنا مثل الغلاة المراكزا عليه مع الآل الكرام وصحبه أمرنا حقا بارزا حرف الضاد Arafin daji shehu ya ce ضعيف shi wanda nake magana a kansa rarrauna ne
ذليل shi mafufta da ɗin ma'azufi ne wani lalatacce ne mai shakiyanci in wancan nan ka ne na ce na iya tayar ya matsanta wa masu yaban annabi da zagi da to shi ne shi- shi ba ba na ana ɗin nan ba ne a uwa ne shi wa don mutumin da'ifin rarrauna ne a komai a addini rarrauna ne ba shi da komai na ƙarfin komai ba himma kuma zalilu kaskantacce ne فاقد الحول marashin dabara ne bai da wayo dolo ne جاوز حدودا ya ƙetare iyaka لجبار السماء na mahallicin sammai shine Allah وبارز ya fito na fito da Allah سبحان الله wannan ya shiga uku bari ku ji me yayi نهى الناس عن مدح النبي wannan mai sufar da na ambace shi ya hana mutane daga barin yaban annabi Muhammadu وذكره da an matan maɗin matsa ya dinga suka ya dinga zagi ana yaban annabi an yawaita ba kyau wane ne wane irin wannan masu wannan maganganun ne a ce an yawaita wai an yaba annabi wai ya yi yawa ko kuma an zarfafa ka tufa to wanda kodiye wannan ya ketare iyaka annabi muhammadu akwai wani mai iya yabansa ya kai karshe har a ce an kai ma an yayi yawa wayi san ya kadarin annabi Hmm? ai rashin ladabi ne da rashin sanin annabi da rashin rabo maganan nan guda ɗaya tak ita ce dole ko an ki ko an so a kanta za a tsaya ita ce imamul busiri ya faɗa kafin ma shehu da amma da alkun nasara fi na biyu wa kuma ma shi ta madahan fiye wa take abinda nasara suka ba wa annabi su annabi isa saboda tsananin bi da so suka ce masa dan allah ne ko suka ce masa allah ne to kakkai wannan annabi bawan allah ne ba dan allah ba ba kuma allah allah bai da da kuma allah ɗaya ne bawa ne na allah wannan allah bai da kamarsa shi ne shehu to in dai ka faɗi wannan ka tsaya a wannan aƙidar to ko me ka faɗa na yaban annabi ka ka faɗa ka kyautata ka yi ladabi kawai sai dai a ce maka yi nutsuwa yi ladabi a wajen magana zinal kaula in hawarta madaha muhammadin Eh, ka yi ladabi ka auna magana Mm, ka san abin da za ka faɗa kawai shi ne amma dangane da girma da daraja na annabi ba wanda ya san iyakanta ba wanda zai iya faɗinta sai dai kowa ya faɗa gwargwadon yakininsa da gwargwadon zauƙinsa da gwargwadon wajdaninsa amma annabi alaihi salatu wassalam wa ya san ya kadarinsa isa shi shawu ya ce idan kulta abdullahi sai da halki ilitin siblahu ma shi ta in dai ka tabbatar ka faɗa annabi bawan Allah ne shugaban halittar Allah ne to abu duk da ka so na faɗa na girma ka faɗa nasa ne la ta ta shir'a kar ka ji tsoron faɗin lalatattu su ce an zurfafa an shige iyaka ba a iya kaiwa iyakar nan da ne a shige ta wa ma ya san iyakar banda hauka da shashanci iyakar darajar annabi banda Allah wa ya san ta abun Allah ma babu iyaka ne a ce wani ya ya yi ba annabi har ya kai ya shige iyaka ya to ina ne iyakar shawar ce kar ka ji tsoron wannan wani gurin kuma ya ce la ta ta shirka fura kada ka bi tsoron kafirci don za a kafarta ka ka biya san annabi ka biya kaza ka biya shaddadawa ka amma a ce mana kafirai ba ka ake cewa ba To, kawai mai ba annabi da iya gurgurin yadda za mu iya mun ga koyi muke da Allah isa shehu ya ce kuma yawan nasa ba ba wahala dan da abin da za ka yaba a cikin annaba akwai yi za ka yi kabari ba ka yi saka ma faɗa biyu ba ba sauƙi saboda in ka zo za ka yabi yanzu aka ce za a turo ka je ka yabi wani sarki sai ka je ka nemi wasu mutane da suka san sarkin sai ka je ka yi bincike sai ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a haɗa ƙaryace ƙaryacen da za a haɗa ko shi annabi ba haka wani shi ba wahala shehu ya ce wa sa'alun sana'un mustafa faɗi ba'uhu wa fa'aluhu tubdi sana wa tu'arrifu yace in babu wahala ya ban annabi dan da kare za ka yabe shi wato sai ɗabi'o'insa da ayyukansa su suke bayyana maka da yaba ga suna a fili mai gaskiya ne mai haƙuri ne mai taimako ne mai kaza ne mai kyau ne mai kai ba idan da za ka ce bari in zauna in ce annabi mai kaza ba numfashi har ka bada kan mutu kai ta yi in za a kai alkiyama za ta kai shekara miliyan dubu ɗari za a zauna ka ce annabi mai gaskiya mai amana mai ladabi mai tawaru mai tausayi mai taimako mai kaza mai kaza mai ba za su kare ba kaga shi abin yaban nasa a fili yake ba wahala Allah ya kara annabi da na'am ilaika tadarra'na izuwa gare ka ne ya ubangiji Allah muka muka kankar da kai muna roƙonka hadal ubarisa domin ka kunyatar da mai fito na fito ga mu wanda ya ce da mu zai buga ko mu zai zaga ku shiru ku kyale mu ma mun mu ma da shewa mun je mun yi munajatin mutum ke kwana a wani waje Allah ka Allah tsare mu gare ka Allah muka kaskantar da kai muna kaskantar da kai duk wanda ya fito da mu zai buga ko Allah ka Allah ka kunna tashi kunna tashi ka tarwata shi an kuma gama saboda ba wai dan mu bane a mun dan mu ne ko ma ne kai mun ashe ba shi shi dan kansa yake wannan ba a'a shi tigginuwarsa da manzon Allah dan rigimar da fadan ya za a taba mu ba muna tare da annabi ai an taba mu raini aka yi wa annabi to ba za mu bari a raina annabi ba wai ba dan irin na Allah ne na manzo Allah kaga duk sa- annabi baya fushi sai an taba Allah kuma mutum zai zo gaban manzo Allah yayi rashin kunya ya faɗi abin da ya bada ma to in hankalin manzon Allah ya tashi ba dan wai shi ba a'a damuwar manzon Allah dan ne za a zo a taba manzon Allah ba Muhammad bin Abdullahi wai kankin kansa shi manzo ne fa na Allah saboda tsananin sansa da Allah ya za a taba na Allah dan aikin Allah to shehu ma ba wai shi dan shi shehu da Ibrahim Inyas bane a'a shi narkakke ne hadimi ne masoyi ne magaji ne na manzon Allah to dan me za a taba na manzon Allah mu kyale sai mun munajati اللهم ربنا برنا ومن كان لنا فكره ومن نسب لنا شوكة الشر فهو ولا تنزله سبود النبي نعم
ببغي ببغي وعدوان da zalunci da kuma shishigi نهى كل مسلم ya hana dukkanin musulmi biyana تجمعهم إلا لنحو da ya kwankwada a gare su face illali لنحو illali lahun face sai dan wargi فبارزة sannan ya fito na fito da shi duka annabi ya hana wanda kuma duk ya taso mana da zalunci annabi yana mai hani gare shi yana mai tare shi
تولى جنابي yana mai jibantar janibi na da karewa da tsarewa وعن كل أحبتي jibinci dukkanin janibi na ya rasulallahi yadda yana azalimi ya zalunci ya kame mai shishigi to shi ne ce ya rasulallahi jibinci janibi na dinka وأهلك da إذا kuma tsare dukkanin masoya na ka halakar da kuma makiya جاءوا إلينا da المحاوذة suka yanke jejinjika zuwa gare mu don su cutar da mu Allah damƙe su halakar da su albarkacin manzan Allah صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah على أحمد المختار tabbata a bisa annaba amadu abin zaɓin Allah من عند ربه daga wajen ubangijinsa Allah salatin yake يزيل الجوائز da take bayar da baya ake ba samun bayar da baya baye zuwa gare mu da albarkacin salatin nan namu gare shi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa
تقوي لنا ضد البغاة المراكز yana mai karfafa marakiza yar kwatocinmu a gare mu kishiyan nan na makiya mana makafanmu da hadarorinmu da zawayoyinmu da jama'o'inmu da biyar kasashen kwasan duk duniya inda take mu almajiran shehu shehu yake ro wannan salatin ta karfafa kowace nahiyoyinmu da jama'a riddil riddil bugati المراكز tana ki tana tana zama kishiyar wato azzalimai harkotocinmu da zawuyoyinmu kishiyoyi ne ga wato mazaunai da wajajen shirme na makiya da munkirai to Allah yana ƙarfafa wannan da albarkacin maza Allah wayancan kuma nasu Allah yana raunana ta
عليه مع العال الكرام salati ya tashi sa ka ji suna ta yi tana shi sa ke fada da shi har yau ba bari ba salatin Allah ya tabbatar da manzo Allah وصحبه sannan gaisuwarsa da sahabbansa مولاي حقا بارزا ya ubangiji Allah barizan yi mubaraza gare su وتنافسا kuma ka jefaffar ka jajjefe su a wargazar da su albarkacin salatin ga manzo Allah ya ubangiji Allah
حرف القاف قد استوجب النار والعار والمقتا فكرها وفصل الوصل او حقدار الفتان فاني من اهوى حق صفاته برب حقوق مولى لنا ودا قد احببتموها سأراني كنتم وربي لم يغرب ولا كان ولا ودا فدعوت الله حتى عليه سلام لا يسلم سلامه وآل محاسن أمر المقبول بينهم شرح القاف قد استوجب الشناع shehu ya ce hakika ya cancanci ya wajabci gamuwa da shanar aibu والعار da aibu ne a shanar al'ar al'ar a shanar abin nufi dai aibu da laifi والمقتا da ma- makatu azaba daga Allah wannan wane ne فتن ya gamu da ya cancanci gamuwa da aibu da laifi da kuma azaba daga hadara Allah fatan mutum
رام فضل الوصل da yi nufin rabe sadajjen abu
أو حاول الفتاة ko ya yi nufin datsewa ma ya yanke ya raba shi duk wanne ci sai ya haɗa cin hadaran manzo Allah ko to wallahi ya gamu da aibu ka ce ga bayin Allah a narke cikin manzon Allah suna tarke da waliyan Allah ka ce za ka zo sai ka yi wani surkulle da wani karyace-karyace ka wargaza mutane ka raba su da annabi to wanda duk ya ce zai wannan ka dista jama shannara wal ara wal makaka wanda duk ya ce sai ya yi haka duk wani surutu da wani karyace-karyace da zagin bayan Allah wai a raba bayan Allah da Allah da annabi to duk wanda ya ce haka ga abin da shehu ya ce ya gamu da shi shi sa aka ga lalacewa take a fili an gama hayaniya a koma shiru ba labari Eh, an gama gamuwa da aro da shannaru da makatu da battu da kan tabbata ga wasu banza ta bayi zuwa annabi kawai Eh, a so manzon Allah a bi manzon Allah a rike sunnoninsa kuma sanin annabi da bin sa sai an san masoyansa da halifofinsa da na'ibansa wajen su ake samu a san manzon Allah domin shi annabi babba ne ba wanda ya sai tafi ba tare da tsani da wasu ba sai ka rike bayan Allah waliyai eh, waɗanda ake zagin nan ko to su suka san annabi su suke tare da annabi su suke watsalar da bayi ga annabi su suke nusar da soyayyar manzala irin shehu wanda ya ce ba ruwansa ya watsar da su ba su isa ya zage su kawai ya tura tsani ne ba zai je wajen manzala ba Allah ka kiyaye ka kiyaye mu kada ma addu'a ka Allah ka kiyaye mu dan ka ka zo ka ce Allah ka kiyaye a'a ka kiyaye mu Allah ka ba mu yawan rai Allah ka ba mu ka tsare mu na'am فإني من Hakika أهواء shehu yace ni ne wannan da nake so ga manzo Allah وحق صفاته ina yi rantsuwa da hakkin nan na sifofinsa da makaman nan nasa wajen Allah ni ni ne mai son manzo Allah برغم حقود na faɗa ka ko a bisa turmi da hancin mahasadin annabi mu muna son manzon Allah muna ƙara son sa kuma muna yabansa kuma muna son masoyansa mahasadi na turmi da hancin kan da shehu shi sa ba a ɓoyewa mai dama soyayya ba ta ɓuya an kaga ta ɓuya babu ita ne ballantana ta shugaba muna son annabi muna rejansa ba za mu bari ba muna nan an haukace kowa ya tsaya wallahi an barka a baya an gama da kai ba wanda zai zo ya fika da wani abu ya burge ka ko kai ko kai nadama an fika kuɗi ko an fika kaza karatu ko an fika a'a wajen da ake musabaka da munafasa cikin soyayyar manzo Allah ne abi zalika fala tanafasul mutanafisuna idan aka fika anan kai sakaci aka fika to shikenan an gama an gama isa duk juyin duniya karka yadda a fika da inna wani kai da san annabi ji kafi shi ba a tawaru a nan eh wane mutum yanzu ka isa ka zo ka ce da malaminka ko ya ce magana ilimi malaminka ka ce ka fi shi ko obanka ka ce ka fi shi kuɗi ka bari sai gobe an ya mu da rumfa kasuwa sai alayyar lallai na fafi ka kuɗi don yanzu zancen da ake akawun ɗina kuɗin da yake ciki ya fi ƙarfin kantin nan bayan shi kuma ya san kai ɗan bakin ƙofar kanti ne kuma da hankalinka ina zaton an gamu da mai haƙuri da ɗan za ka yi sati a gudu amma soyayya annabi fa ka fi oganka ko oganka ya san ya fi ka kafi shi kai kafi shi kowa kafi a cikin annabi kuma ba za ka ji daɗi ba sai kai ma ka ji kowa ya ce ya fi ka na fi ka ka ji daɗi kai ma ka ce ka fi ni sannan ji daɗi sai cikin manzon Allah
na'am aw munawil lanabata ko kuma mai mika da wato yin ƙoƙarin yankewa namu cikin soyayyen mu da maza Allah shi ma ya gamu da waɗannan bala'o'i kada habamtuhu ni kan hakika na so manzon Allah hatta arani kuntuhu amma dai na gani hakika ni na zama shi kuma ya zama ni ba mai hana wannan na so annabi na so shi amma na zama shi sun san yanzu a ce kaji ko kaji sako an ji mana za an ce ba a yi wani kai ma da rubutun ba yau ka ji to na so shi har na zama shi ba mai ana wannan soyayya ce take mai da kai wanda kake so ya zama kai ka zama shi ba ma da mahaluki dan uwanka ba har da khaliqu dan shi ya faɗa hadisi kudusi cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta ahabtuhu fa idza ahabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yabsuru biha wa yadahu allati yamshu biha wa rajuluhu allati yamshi biha kuntu lahu sam'an wa basaran koyanan wararina ba wannan ba a gushe wanda Allah yana so na a sai na so shi in na so shi kuma sai zama ni ne jinsa ni ne ganinsa ni ne hannunsa ni ne ƙafarsa da ni yake ji da ni yake gani da ni yake riko da ni yake tafiya ba wanda ya inkaro wannan hadisin daga annabi aka karɓo hadisi kudusi a wani hadisin kuma annabi ya ce Allah ya ce لا يزال أبي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنته Baba na baya gushewa da na firfiri na alkhairi yana ta neman kusanci da ni yana so na an na so shi in kuma na so shi sai ya zama kuntuhu sai ya zama shi saboda haka shehu ya so manzo Allah amma ya zama manzon Allah kuma ba muna nufin a ce shehu yana nufin yana da awar nubuwa shi ma manzo ba a abun darin ainihiyar muhammad sallallahu alaihi wasallam walim la wa ainihi yawma aini muhammadin tarasuluhu fi haikali wa ruwani wa ma ma tarani farasulu tamiru وأتباعه أعلام أشخاص علتي وما ما تراني فالرسول لسه نتكلم تنوير المدارة soyayya ce kada habartu hatta arani kuntu وربي لم يخلق مكانا tun lokacin da na zama shi ya zama ni ubangiji Allah bai halicci bigire ba ولا وقتا na lokaci tun ba guri ba lokaci na soyayya na narke na zama shi ya zama ni kwagagigi وقتا wannan mutum kara shi kwaila na فتاوت الله ni kan hakika na makotakanci da annabi muhammadu أحمد البدري ahmadu wanda ya kyawata ناصري ne taimako na وداور shiri بوشيري waka na ya makoce shi وداور لي Sani بيتا kuma ya makotakance ne gida ɗaki da ɗaki ina jin annabi ina ji na kullum a ɗaki muna tare da shi waƙoƙina kuma da yabannina suna tare da annabi kullum ni kuma yana tare da ni kullum wannan farala ce dole ya asala in gode الحمد لله na
بداني وهياه ice magana na manzo ya bayyana gare ni habani wisalahu ya ba ni saduwa da shi ma na fuska sanannan wani na gani ya ba ni saduwa kuma na yi wasuli
ومن نال سر المصطفى sai ce kai ba zai faɗo a gazaran da shi amma dai na gaya muku na gan shi ne wasuli mun tattauna muna tattaunawa sauran abin ba zai faɗo ba domin wanda dai ya samu sirrin mustafa annabi muhammadu Asarar sumta.
yana yawaita yin ku duk abin nan ba fa magana nake ba na yi shiru ba na magana na yi gu to ina da an yi magana wannan ba a yi an yi sutu an yi shiru ne zai samu sirrin na tsarabin yake idan ga wani yana wa- yana wani wasa da halara to bai gano ba ne bai samu sirrin ba ne Wa inniya mausulun ni abin sadarwa ne wa Ahmadu alimun.
tuntun fa ina tare da manzo Allah ya sadar da ni da Allah kuma ina haɗe da shi ni tuntun mausulu in ba mausulu ba wa zai zo ya dinga wasalu ba shi ke wasalar da mu ba shi Ibrahim in lam yakun wasilan fa kaifa yuwassilu ghairaha فإني موصول ني حقيقة أبن صادر واني دمان Wa الله Ahmadu alimun.
كما أنب أحمد مسني دني Ilayya ubainal qawli.
يا سني دني da sadar da ni da shi tun da ba nan kasantattu Wal qawlu ma shatta.
tun halittar ma da aka zo aka yi su ba su daidaitu ba tun a alam larwahi muke tare su ba a shiga alamul ajsadi ba ballatana a zo alamul tashtiti wanda ya misali da shi wal kaunu ma shatta ai ma ta shattatat wannan bai je can ba wannan bai je can ba an ta tashattiti alamul tashtiti daga sannan aka zo alamul tafari'i shi ne za ka ga in a- a- daga wannan ya fito wannan daga wannan ya fito aka- aka- aka shattatu daga ruhi daga jikuna alamul arwai alamul ajisadi alamul tashtiti alamul tafariki ko daga tafariki ne kuma aka samu kaba'iru da shi'ibu da kuma biladu da buldanu da kura da bawaji duka aka bambanta a nan sai da aka yi hawa na biyar sannan yare ya bayyana ma wannan ina kwana wannan ke wani wannan talajabi wannan gudun wannan wannan kaifan lai duka sai da aka zo martaba ta biyar to tun kafin tun a ta farko muke tare da annabi ya sani muna tare ya haɗe ni da shi muna haɗe komai da ya fito daga bayan ne mu muna tare da manzon Allah na Alayhi salatu lahi.
salatin Allah ya tabbata da manzon Allah Kuma salamuhu.
sannan gaisuwarsa Wa amin.
da alaye Wa sahbin.
da sahabbai Ammarul waqata.
alu da samu su ne waɗannan da suka raya ainihin lo- lokaci Wal baita.
da kuma wato ainihin gidaje duka da ko'ina su suka raya lokaci da gurare mahalta ko'ina sabon annabi su suka raya komai da komai da musulunci da imani da ihsani radiyallahu anhu
maganar maganar yaruka Aiwa, a najeriya ana da yaruka kusan 300 da wani abu kuma sama da haka Eh, karuwa suke yi a raka yanzu sun tafi wajen ɗari hudu ma da wani abu. yare yana karuwa ne to allah ne ke mut- mutane suna tasowa da yaran ne koko wasu sometimes ana kirkira ne kirkira ne daga ilhama ne yake zuwa daga wannan yaran a fitar da wannan yaran za ka ji ko a cikin yare ɗaya sai ka ji ana samun ma'anonin abubuwa da yawa Eh, za ka ji ko a wani yanzu akwai manufan da in yana nufan shi wani manufan zai ji amma sai ya tambayi wani abubuwa So, ko yanzu ka ban nufan kwara irin nufancinsu ai ya sha bamban da nufan naija da ya raban agogon sho yarabancinsa yana shan bamban da bai raban Legas ko ko na ko na fara hakan samu yin to anan ne a tsakankanin wannan ne sai sai uh, wannan yake tabbata ko a gwari yaren gwari kaga za ka ga kala kala kala kala ya kusan wajen wajen saba'in da wani abu yare kala kala da ko mu gashi nan ko su zan ce a hausa ga su su ma yana karuwa ya gano shi ba haushe ne ba haushe ko a shi haka za ka gani haka ko fulani za ka ga wani bafulatanin yana da fulatanci a cikin wannan za ka ga akwai wani yaran kala kala to irin wannan ne yake karuwa wasu kuma ana ana haifar da wani ko a hausa ma akwai yaran da yanzu da za a fitar da shi bahaushe ba zai iya sanin wannan ba kuma hausa ne da za a karfafi irin wannan za ka ga ana- ana da fitar da waɗansu yarurruka daban wannan kawai wata hikima ce ta Allah kuma ba za ta yake ba za ta kare ba da za ka yi an ce Najeriya yare ya kai wajen ɗari da tamanin ya kai wajen ɗari biyu yare ya kai ɗari biyu da hamsin yanzu ana nan ana nan yan shekaru kaɗan yanzu yaren ya aura ɗari uku ya tafi ɗari hudu da wani abu a Najeriya. Wata hikima ce ta Allah da irama da yake yi wa bayansa. da larabci ma za ka je ka samu irin wannan za ka ga na na ƙabilun larabawa larabcin ne amma kala kala ko ka je misira za ka ji ana cewa misira za ka ɗauka larabci ake yi sosai to wannan larabcin na sai ka je ka samu malamai a jami'o'i ko a wajen malaman su shine za ka ji larabci sahihi irin wannan da muke yi na littattafan nan amma akwai larabcinsu daban na ƙirɗanci na amiya da suke yi daban-daban in ka ce sunan mace almar'a to da larabcin nisa sunan mace sitti ko amma da larabci na littafi za ka ce mata almar'atu ko to ire-iren waɗannan duka haka za ka ga da yawa suna fitowa in ka shiga ƙauyukan larabawa za ka samu waɗansu yare maka daban to haka ne yare yake yawa
da larabci ma wasu ana istinbadin kalmomi eh kuma wannan koshi ne ga lar- larabci ana ana samun haka Ko mutum ma ya koshi da larabci ya fahimci ka'ida ma shi ma yana iya za ka ga ya fitar da wata kalma daga cikin manyan bayan allah da allah ya ba haske suna iya haka shi sa ko mutum larabci ya yi ko magana ya yi in kana da hankali idan ka ji wasali da ba irin wanda ka sani a ka'idar ba to karka ce za ka ce wa mutum bai yi daidai ba irin masu cewa sun iya din nan a'a ta iya yiwuwa akwai wata madogara da ta ba da dama inda kake zaton kisra za a yi shi kuma ya yi rufa'a kuma wannan rufa'ar haka take Mm, kuma wancan kisirar kai din nan ka santa shine ka'ida shine abin da ya fi yawa ta iya yiwa akwai in aka halatta a yi rufa wannan abin kuma zai iya zama shazi ko nadiri kuma ba za a ana a yi amfani da shi ba, domin masu yin wannan su- masu wannan suna da damar yin haka da yawa shi sa shi karatu baya samuwa sai da ladabi in ka da sirri shi ma baya samuwa sai da ladabi idan ka zo ka samu wani ya ce ga wani lakabi ka je ka yi ko kana da shi ka ce ka gode ka karba ta iya yiwuwa izinin wannan ya fi izinin wajen ka inganci kana zuwa kai da wannan izinin Allah ya biya bukata Allahu akbar a gani idan ka yi wani karatu wani ya yi wasa ya ci sara ka ce za ka gyara bai iya ba ko to ka iya fadawa gararin da wannan da ya faɗa ɗin kuma ya zama da hujja shine daida abin da yare ba wajibi ba ne ba yanzu kana ji ba muna tare za ka ga mutum yana magana da namiji yake yi amma saboda ba yarensa ba ne mace yake ba wa namijin ko zai ce masa in ka gama ka same ni ina waje zai ce zai in kin gama ina waje ko ba haka ake ba kuma haka za a amsa kuma zai zo ya same ta ya same shi kuma ta same shi kuma ta ga wajen Eh, haka to ake komai an ake yi daidai sai Allah amma gaskiya akwai malaman da suka tumbara suka cika suna da dama iya yi- a larabci ma suna fitar da nasu ka'idojin kuma in sun gama sun fitar da abin da suka fitar sai a koma babban kundi alkur'ani kuma a ga abin yana nan na ƙara na daraja alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah